sai ka ɗan yi ribas kaɗan zuwa hijira
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر أكراتم نجيا ممكن الشيخ النبي إبراهيم عليه السلام وإن شبهت النبي لوط ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم mala'ikun nan da suka bi wajen annabi Ibrahim suka yi mai albishir da samun ɗa Ishaq bayan Ishaq zai samu ɗa mai suna Yaqub jika ya ce to sai manzannin nan suka zo wajen annabi Lutu amma ganin su bai mashi daɗi ba har yake cewa haza yawmun asib wannan rana ce mai tsanani a gare ni ban ji daɗin wannan rana ba mutanen annabi Nuhu su ne waɗanda suka fara amfani da maza namiji zo ma namiji shi ake ce ma liwaɗi suna zaunawa a mazaunai idan ba ya zo wucewa sai su kama shi saboda zalunci su kwanta wannan shi su yi ta amfani da shi suna riwaɗi da shi annabi hudu ya hana su ba su bari ba da ya gama za su bari ba sai ya gudu ya bangare da shi da matar shi mai suna wahila ita matar annabi nuhu sunanta wa'ila da aini kafa ita matar annabi hudu ita kuma wahila da hababba to lokacin da suka ga annabi nuhu ya bangare sai tsoro ya kama su cewa ba za a sake yin baki ba balle a samu wanda za a yi lalata da shi matan nan kafura sai ta ce kan ku ji tsoro idan dare ya yi aka yi baki da daddare zan hura wuta gidan annabi mutu idan kun ga hayaki na tashi sama in kun ga bilan wuta na tashi sama to alamu an yi baki ne kurukuru idan kuma da rana ne zan samu hayaki mai nauyi sai in kunna ya kunnu ki gida da kun ga hayaki sai ku tsawo ku ta zama tare da su a cikin kafurci ana nan da rana sai ga wasu baki ja'a yuruhun shubbalun murtun isarun ahsanahum jibril sai ga wasu baki matasa kyawawa amma mala'iku ne jibril ya fi su kyau annabi nuhu ya bakin ciki saboda ya san abin da zai tono su waja'ahu qawmuhu mutanen annabi Musa sai suka zo da suka ji labarin an yi baki yuhrahuna ilayhi suna sauri zuwa gidan shi wa min qabl kafin zuwan su kanu ya'maluna sayyi'at sun zamo suna miyagun ayyuka wa hiya isyanu rijali bil adbar shi ne tarawa da namiji a dubura shi ƙara nu sai annabi mun ya ce ya ƙaunin ya ku mutane na ha'ulani banati ga iyana nan mata ku aure su ku kyara baki na ku aure mata iyana ya fi ku fice da cikin baki na shi ku yake shi annabi mutu duka 'ya'ya mata ne Allah ya bashi bai da ɗan namiji ko guda ya ce su auri ɗiyanki amma da sharɗin musulunci ku ba da gaskiya aslimu fa uzumu dukun balati ku musulunta in aura muku diyana fa tastaghiruna bihinna an itiyan rijal sai mata su wadatar da ku gaba yin amfani da maza wasu malaman tafsiri suka ce a'a balati balatul umma ha'ula'i balati duk ɗiyan waɗanda suka yi imani uban su annabi mutu saboda manzon kowane zamani shine uban al'ummar shi to shi ne yake kuskujin ta kanku ga bakiya wannan wayannan diya mata a tsaharu na kurkun kusanci gare ku fatta kun za ku ji tsoron Allah ya bayan Allah wala ku butuni kan ku kunya tari fi laifi a cikin bakin da ke ganin girmana alaisa minkum rajulun rashid yanzu a garin nan ba a samun mutum guda shiryayye wanda zai ce wannan abu da kuke yi bai da kyau ku bai qalu sai suka ce mu za ka yi mu faɗa laqad alimta ai duk ka sani shine fasarar shi laqad alimta ai duk ka sani ma lana fi banatika min haqqi ba mu da wata bukata a cikin diyanka mata la hajata lana fi banatika babu da bukata a cikin diya mata wai na ka kai mu la ta'lamu ma nuri wallahi duk ka san abin da muka so mun ka san yan mun ga maza cikin Muhammad da ya tare kai to kake mana maganar mata qal sai annabi Muhammad ya ce ba baki baki ku yi hakuri kun shigo mugun gari kuma akwai miyagun mutane a garin nan waɗanda ba su da mutunci ba su da raguwa ba su jin kunya ku sani lau annali bikum quwwatan da ina da wata dama da Allah ya bani zuwa gare ku aw awi ko in taro da ku ila rukunin shadidin zuwa wata jama'a karfa tausurri da za ta taimake ta taimake akan wayannan mutane lama tasbihu wallahi fadda na kama ku ma'ana kula da ku lalata da bakina da ina da dangi da ni dan dangi ne da na yi amfani da dangi na na sauke ku manzon anam kana nu nuhu ya ce lau kana li quwwatun da ina da wani karfi au kana li aziratun ko a ce ni dan dangi ne la fasashtu bi duk da na kama masu wannan mugunyar dabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu akhi nuhu dan uwana annabi nuhu Allah ya dukan shi kana yawi ila rukunin shadid ai yana da ginshiki mai ƙarfi wancewa ɗaya yayi shi da adda Allah wanda adda Allah ai ya gama ginshiki min zalika lokaci tun daga wannan lokaci ma arsalallahu nabiyyan Allah bai ƙara aiko wani annabi ba illa fi ashiratil qawiyya sai dan dangi ne masu ƙarfi irin yadda annabi ya zo cikin Qurayshawa a Banu Hashim qalu sai suka ce ya nuhu mala'iku suka ce ya kai nuhu inna rusul rabbik mu manzanni ne na ubangijinka ba ɗan adam ba ne mu ba bil adama ba ne lan yasiru ilayhi wayannan miyagun mutane ba su iya kawo gare ka fasiri bi ahlika kai tafiyar dare da kai da iyalinka amma bi qit'in min al-layl a wani yanki na dare idan dare ya tsara ya kai irin sha biyu na dare to ku bi hanya kawai kafin gari ya waye kun fa gari wala yantafi minkum ahadun shar'i guda in ji mala'iku kada wanda ya waigo in an fita ba waje kada wanda ya waigo ku ta tafiya kawai illa ra'ataka amma matarka wahila ita kan za ta waigo idan ta waigo innahu musibuha ma asabaru duk abin da ya samu kafiran na siyasa ne ta mala'iku sun gaya ma annabi muku suka ce la ta hab kakka ji tsoro haula wa innan kwarin la yasimu da ilaina ba su iya kawo a gare mu dan mu ba ɗan adam bane basri an ta ji ahli ka fa shawara ta za mu baka in dare yayi ka ji hanya ka bar gari idan jannan layin idan tuhun dare ya sauka fa tsaro ka fita wala yantafi ahadun min jama'atika ka ba da sanarwa cikin jama'ar ka kada wanda ya waiga liyan la yara azima ma yanzu bihim kai ya ga bala'in da zai same su da anna man ra'a al'azaba dan duk wanda ya ga azaba rubbama azaka lahu ile dan samu tashi azaba illa ra'ataka matarka kadai ce fanye milar kubbar tana cikin kafirai musibuha ma asabahu duk azabar da ta ci su to za ta kaji wannan mata lam yahrub biha Allah bai mai izini ya fita da matar shi ba wakila wasu malamai suka ce a ai mace wa yau gare ta da ta gama gidan ta yayi sai ta bi baya rai kharajat ta fito wanda mata sai ta waiga an ce ka a waiga sai ta waiga fakala da ta waiga ta gama la'i ana ruwan duwatsu sai ta ce wa ƙauma kai kan mutane na sun bari sun lalace fa ja'aha hajaru ita ma na da kunci sai go mata faka tana ha ya kashe ta wayannan mutanen banza sanda suka yi so gidan annabi muku da rana sun yi sauri wajen bakin nan amma jibrilu da shi a gaba sai wani mutum daga cikin su ya zo wai yana son ya taba jibrilu ya lalata da jibrilu shikenan sai ya kawo jibrilu da ya kama jibrilu yanzu da an yi amana jiki yana so ya lalata da shi yana ina zariyar take a kwanta wannan a ashe mala'ika ne bai da zariya kawai jibril bai bada mai ba wajen wasa ba ne ne suke cewa ya yi rijiya ba wajen wasan makamu ba ne ko mara gani to shi ne jibril ne ga an kawo to ya lalata za a yi da shi ba masana jibril wajen abu sai jibril ya ce mu ga huskan sai ya shafi huskan da ya shayi wuska da ido da hanci da baki suka nana shi gaba ɗaya ba mutum ba idanu ba hanci ba baki wuska ta koma allo da keya da wuska su sun koma bango guda sai ya ɗan wurgo shi waje sai ya ja wurin bishi ma sai ta kai ma mu ga wuska sai ɗan shayi wuska da idon da hanci da baki suka nana shi gaba ɗaya wuska ta koma allo da ya ciwo aka jawo na uku shi ma aka yi mai saura sai suka ranta cikin nakari suka yi ta gudu suka ce rudu ya basu sihiri yan uwansu da suna da ido da baki da hanci sun rudo ba baki ba ido ba hanci ba haƙori fuska ta koma allo kawai sai shaka jibrilu ta ga haka ya gabata a gwada musu wasa wuri gare shi shi ne sai jibrilu ya ɗan shafi fuskar fara ja'al wajhu kalqafa sai fuska ta koma ƙeya kullu man da rayuhu duk wanda ya kusa da jibrilu shi jibrilu ba wasa ya kai ba masaha wajahu sai ya shafi fuskar fasara kalqafa sai ta koma ƙeya falam yabqa lahum aynun wala udhun wala qulub duk fuskar da ya taba ba magana ido ba magana kunne ba baki ba hanci wala shay akomi ba bakau sai suka wazu tunda ba baki yanzu ya mutu suna boda suna boda saboda ba baki an shahi waya kulun suna cewa lutu hada sahirana lutu hada sahirana lutu ya gama da mu lutu ya mana sihiri wanda ya gaba da mutu shehu ya ce wannan ita ce azabar da aka fara yi musu da rana kafin ta dare wadda za mu yi bayani zuwa anjima wa kharaju laylan suka fita a cikin dare to shikenan sai Lutu ya tambayi mala'ikun nan annabi Lutu ya tambayi mala'iku ya ce wai waɗannan mutane har zuwa yau ne za a halakar da su shekara da shekaru ana wahala da su sai aka ce mai inna mawa'ida ba musu lokacin da za a halakar da su da asuba alfijir na kullowa a zamu suna saukowa tsakanin su ɗan adam da gaggawa sai annabi mutu ya ce uridu a ajala ne zalika mala'ikun Allah har sai da asuba ai da magariba ya kamata su a kashe su gaba ɗaya a shafe su ƙaru sai suka ce alaisa subha bi qarib ana asuba ba kusa take ba ai asuba kusa take falamma jaa amruna lokacin da lamarin harkar da su ya zo ja'alna sai muka sanya aliyaha saman garin safira ha ya dawo shi a ƙasar garin shi saman garin ya dawo ƙasar garin da dare mala'ika jibrilu da ya sauko sai ya fara diban manyan birane guda biyar don guda bai da ta biya su ya tare bai ya ɗauka gare sun mai ƙanana to sai ya samu manyan garuruwa irin nasu ɗaya biyu uku hudu gari biyar manyan garuruwa da mutanen da dabbobin da duwatsun sai ya sa tabbike ne guda sai balle su haka ya sama da su garuruwa guda biyar wahamalaha ya kwashe gari da alali shi da gashi ne guda karan gashi ne guda ya ci da gari da ya sama da su an ce har sai da mala'ikun sama ta ɗai suna jin kukan da karo ana jin kukan abin nan ɗinsu jabtansu ana jan haushin kallon sannan daga nan sai ana ba da umarni a gaishe ta gare juyin ba ta ake magana kuma ikon Allah wai da karan gashi ne guda ya ɓaɓɓake garin ya haɗa da wani babban gari kusa da wannan ya tibi wani ƙaton gari da wannan sai da ya haɗa guda biyar sannan sai ya yi awon gaba da su kaji babban kago kan wannan gashi da jibin shi a kago ya ɓaɓɓake gari da ya saba da su idan an barga alanar sama sai da ya kai ƙololuwar sama yana jiran umarnin Allah Allah ya bada dama ta ƙallabar ƙura aka bincike garin aka yi mai juyin masa fasara aliyaha sabilaha sai kasa ya koma sama sama ya koma ƙasa wa garakahum fil bahri ya nuce su a cikin su bayan an cicce garin wa umtihum kuma aka rike musu ruwan duwatsu na azaba a sana a zalika duk da an bincike garin bin hijaratin min samai ana musu ruwan duwatsu shehu ya ce wa'annan ruwan duwatsu da ba na duniya ba wa sirra fi hadhihi sinina al-akhira a wannan shekaru namu na ƙarshe an ceci wasu duwatsu a cikin waɗannan garuruwa na mutanen annabi mutu an auna aka ga waɗannan duwatsu ba na duniya ba ne wa amsarna alaihim mun yi musu wani hijaratan duwatsu min sijilin na koran nan ƙasa shehu ya ce jibril shi kaɗai shi ya ɗauke wannan garuruwa nasu gaba ɗai sai da aka kai tsakiyar sama sannan ya bishi shiga gare a lokacin da ya bai ta garin shehu ya ce ma sa hajikun wala da hika himaru wala da ba kalbun wasu na cewa wai hamma na ya kuna jin kukan kaji shehu ya ce ba gaskiya ba ne ma sa hadikun zakara ko guda bai yi kuka ba wala na haka himarun jaki ko guda bai yi kuka ba wala na baha kalmun kare ko guda bai yi haushi ba walam yastai iz ahadun wanda an kwance bisa gado ne har an kai an kai tsakiyar samani Allah yana bisa gado kwance bai warka ba dan bai ma ni an ci cikin gare ba bai warka an ɗauke ganin an yi sama da shi suna cikin sararin samari Allah ba su da labari. To ba wanda ya farka hatta da mara hun jami'an sai da jibi ne ya cikin gare gaba ɗaya. Fadi hana da wannan ne ta alau za ka gano annan nuzula kamsati ala min al mala'ika sauko mala'ika dubu biyar ranar badar an yi ne ikiraman lil mustafa sallallahu alaihi wasallam dan girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma halaka kafirai ai jibrilu da yake yana kaiwa shi duniya ga gaba daya sun dai saukare suka rako jibrilu dan girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law qusida halakuhum da kashe su ake son yi laka ba jibrilu ai jibrilu ne ya isa sun saukare dan girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وأمطرنا عليهم ممس هو الدواكم ممس هو حجارة الندواكم من سجيل تقولن ينكم شيل تقولن كأسا منظور جيفا وتتجيل لتولا مسومة وتك أمة علامة kowane dutse da sunan wanda zai je ba ai mu'allama an mata alama alaiha ismu man yurma biha sunan wanda za a je ba da dutse yana rubuce inda rabbika wannan azaba ta fito daga wajen Allah ai fi hukumin la cikin hukuncin Allah ne wa ma hiya wannan garuwa na mutanen Lutu wa ma hiya bi ba'idin ba ne ta take ba min zalimina daga garuruwan Makka ma'ana kasan mutanen Lutu da aka halakar tana nan kusa ga kasar Hijaz kasar Makka idan kuka je za ku ga kasar na nan yadda Allah ya halaka ta وآثار تلك القرى غراب والنكسة مرئية لقريش duk قريشا na zuwa kallon ƙasar fi asfarihim ila sham idan za su je sham yamruhuna bi qural qaum suna bi ta garin sattum mutanen annabi ne wanda aka halaka Allah ta tabbaru to me yasa ba su azabtuwa annahum sayuhlakun su gano halaka su za a yi ka ha'ula yadda Allah ya halaka wa'yansu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم نعم
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ
Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Nuh da annabi Hud da annabi Salih da annabi Ibrahim da annabi Lutu wannan su ne annabawa guda biyar da Allah ya ba mu labarin su a wannan sura mai girma ta suratul Hud alaihi salam sai na shiddar su shine annabi Shu'aibu wa ila madyana akhahum shu'aiban Allah ya ce mun aiko annabi Shu'aibu dan uwansu zuwa ga Madina ko arsalna shu'aiban akahu mun aiko shu'aibu dan uwansu ila madiyana zuwa garin madiyana ita madiyan sunan gari ne da aka saba sunan dan annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yana da diya guda hudu yana da isma'ila da ishaqa da madiyana da mada'i wannan su ne ɗayan annabi ibrahim guda hudu to shi madiyan dan dan annabi Ibrahim ne bala madatan shi ya gina gari ba sun biye biyu sai ana ce ma garin Madiyau Madiyana aw Madiyan kabila ko ko kabila ce imma an ya kuna sunan Madina shehu yace ko dai ya zama sunan garin da Madiyana dan annabi Ibrahim ya tsara aw isman kabila ko ya zama sunan kabila wanda ke rayuwa a wurin sawa'un mu dai duk ɗaya ne mun san cewa annabi shu'aibu Allah ya aiko shi zuwa Madiyana Allah ya aiko shi a ya aiko annabi shu'aibu in kullu bini Madiyana shi jikan Madiyana ne ne qal annabi shu'aibu bawan Allah sai ce ya qawm ya ku mutane na urbudullah ku bauta ma Allah wahdudu ku kadaita Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta ma da gaskiya in ba Allah ba wala tanqusul mikyan kada ku rage ma'auni wal mizan da abun au abun da ake ce ma mikyan abun da ake au na yawa da shi kamar tiya tiya shine kai na'am mizan shi kuma awo na nauyi na kugiya haka ku bar rage ma'auni da abun aure inni arakum bi khair ni ina ganin ku cikin alkhairin Allah ya kira mutanen shi zuwa ga abin da annabawa da manzanni gaba ɗai suka kira mutanen su cewa a kaɗai ta Allah a bauta wa Allah fa hada asluki cewa a kaɗai ta Allah a bauta mashi shine asali ga addini wani hawo annabi shu'aibu ya hana su amma kanu ya tanawaluna ga abin da suke yi minan naqs fil mikiyal a cikin tauye ma'auni wal mizan da au abun au shine kudiya wai ni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron azaba yawmin muhit azaba rana mai kewayewa ita ce ranar tashin kiyama ko ko azaba yawmin azaba yinin da yake muhitun bikum zai kewaye ku wani ku ya halaka ku wa ya kawo ya ku mutane na na madiyana a hukun mikiya don Allah ku rika cika ma'aunin ku wal mizan da abun au ate mu kuma ku rika cika su daidai wa daida bil qisti da adalci wala tabaqasu nasa ku bar tauye ma mutane ashiya'ahum rabon da Allah ya ba su ma'ana rabon da Allah ya ba mutane ku bar rage shi wala ta sau fil ardi ku ba aiki a bayan ƙasa mufsidin kuna banna bil da kashe mutane wa ghairihi da wani shi kanu sun zamo idan taru minan nasu idan su za su yi awo ga mutane a tawbi mikiyarin kabirin suna da ciya babba wanda take cikakka sun sai tiya sittin ɗinka to sai su zo da babban tiya sai su auri tiya sittin. Liya hudu kasiran don su yi ƙwaruwa su an shi abu mai yawa daga mutane. Wai za ka ruhin nan idan kuma su za su ba da awo ga mutane a ta wufi bikiyalin sarayyin sai su ɗauko a abin awo tiya wanda take an buge gindinta ƙasarta ta zurma yadda idan ta ebo ba za ta ebo abin ƙwarai ba. liyan baka suhun don su rage masu wannan tiya sittin sai ya zama suna iya auna tiya tamanin da ita wata zalika fil mizan wajen awo na kilo abinda a kilo goma sai su rage shi sai ya zama ya dawo kilo bakwai ko takwas su ce goma ne wa hadha jawrun wa zulmun wannan zalunci ne da kwaruwa annabi Allah shu'aibu ya hana su cewa idan ba su bar tauye ma'auni ba yana ji masu tsoron azaba da za ta halaka su al'azabu da kaji ana cewa azabu min na azaba idan aka hana ma mutum abin da yake so azaba ai idza mana'a in ya hana ma abu sai a ce azabani ya hana mani wa minhu al-ma'ul 'adbu sanan ne ake samun al-ma'ul 'adbu ruwa mai dadi liman ihla 'adsha saboda shi al-ma'ul 'adbu azab wai azaba al-'adsha ya hana kishwa ta zo wajenka wa minhu al-'azabu kuma sanan ne aka samu azabu لأنه يمنع الإثم سبب ينا هرب كن فاقا مظلم يا مسوى أديشيوا daga yau a battauye ma'auni idan ba su battauye ma'auni ba azaban Allah ba da dadewa ba za ta kewaye su baqiyatullah sauran abin da Allah ya rage muku bayan kun ba mutane awon su khairul lakum ya fi gare ku in kuntum mu'minin idan dai kun zama masu imani ku yadda da wannan shawara da nan baku ku bar tauye ma'auni na'am baqiyatullah abin da zai rage bayan an ba mutane haƙoƙansu to abin da ya rage din nan khairu ya fi gare su shine baqiyatullah to da aka ce baqiyatullah idafatu tasrifin wannan idafa ce ta girmamawa idan sun bar tauye ma'auni suka bar riba suka ba an taba bashi da ruwa to abin da ya rage a hannunsu na halal to shine Allah ya samu suna baki ya kulla sauran rabon da Allah ya rage sai ya zama kaɗan mai albarka irin yadda Allah ya ce na ga kulla bai kulla to shine sai Allah ya ce baki ya kulla to baki ya kulla ma ya buƙa min rizqillah abin da ya rage na arzikin Allah khairul lakum ya fi gare ku min hadha alladhi ta'khudunahu daga wannan faruwar mutane da kuke yi min amwali nasi da dukiyar mutane zulman da zalunci li'anna zulma dan wanda ke zalunci ya sani ma'aruhu ila al-halaki zai halaka ne fa inna Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah ta'ala ya kabaru yana yadda an yastaqimul mulku fid dunya mulki ya dade a duniya ma'al kufri tare da kafirci ko kafiri ke mulki in dai bai zalunci Allah na iya ban mai mulki nai da annal kufra iqabuhun nar kafircin da yayi ma Allah azaba ta aiki an je lahira a sa shi ba amma wala yakbaru zulma wala jawra abinda Allah bai yarda da shi ba zalunci da shan amana duk sarkin da ke zalunta talakawan shi yake shan amanar su to ya jira ba da dadewa ba bala ke sauka mashi shi zalunci Allah na ma azzalumai azaba tun duniya kafin lahira wani hala saboda wannan ne ta jido kafiran za ka samu kafuri idan adala in dai adili ne yastaqimu da mulmul sai ya dade yana mulki li anna indahu min al-azabi wa yakfi saboda abin da aka mai tanadi na azaba ya ishe shi a gobe kiyama to don haka idan kuma ya zalunci to Allah sai ya halaka shi sun ce fir'auna shekarar shi ɗari hudu yana mulki amma kafurci yake yi ba zalunci ba ko bi duhun dare idan ka zo mai da bukata zai saurare ka ya yayi maka damuwa ya taimake ka wa ma ana bi hafizin alaikum ni ba mai kiyaye ku bane ko mai gadi akan ku ai ku jazi ku bi a'malikum ba ni ne zan saka muku da wannan aiki da kuke yi ba
قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
wata na ne shu'aibu alaihi salam sai suka mai iskili suka ce qalu ya shu'aibu suka ce ya kai shu'aibu a sanawa duka yanzu sallolin da kake da rana da daddare ta uruka ita ce horonka an nasruka ma ya abudu aba'una mu ba abun da uwayenmu suke bauta mana gumaka aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko ko sallolin da kake su suka baka dama ka sa mu abin da muke so a cikin dukiyar mu hada amrun fadil wanda shi yake zai raba mu da mutum goma ka yana da aiki la yad'u ilayhi da'i bi khair duk wanda zai ce kira ne na kwarai yake yi to ba zai yi irin wannan kira ba annabi shu'aibu kana kasiran salawat mutum ne mai yawan salloli falamma arabu istihza'abihi da suna so su mai izini manajan su ce ubangijin ka Allah ya ce ka hana mu bauta kuma ka to saboda iya shaidana da izini sai suka ce mashi la'alla salawatika yallati ta'muruka mithli hada ila yawan sallolin nan da kake yi ba ji ba gani kana raka ayu kana sallamewa kana ayu kana sallamewa ita ce horon ka abin bautar gumaka kuma ka a rika ɗiban kuɗi ana bayarwa sadaka yana yiwa sallan nan taka ita ce horonka da cewa mu ba abin da uwayenmu ke yi kuma mu yadda yadda kake so da mu yadda kake so da dukiyarmu kamar na wa amwaluna na tasarrufu fiha kamar rahimku sallar ka ita ce gwada maka ka ce mana wai mu yadda muke yadda kake so da dukiyar nan an ta masalawa tuka ta murka bi hada da kai da sallolin ka mun ba ruwa mu da ku ma'ana in sallar kake cewa mu babbauta goma ka mu yi zakka ba za mu yi ba innaka kai la'antal halim kai ne muna ganin ka mai hakuri ne arrashid shiryayye amma ba shi kuke nufi ba zagi ne kamar a ce sannu malam kaga idan ka ji an ce sannu malam ai ba ilimin ke sa aka ce ma sannu malam ba wai sannu dan renin wayo to shine innaka kai la'antal halimu kaga ka wawa kake alrashidu sahu Allah kula mu al haqiqa sun canza abun yadda yake su an wawaye su an dolaye shi da ashiriyayye suna ganin shi an matsayin su aradu an yadhkuru bi annahu ghawi suna so su gwada mai cewa shi kamar wani halakacce ne wasu bihun wawa ba wasu kuhu sai suka yi mai a wannan kace suka ce annahu aqilun wala shiga an kai kowa hankali kai kowa shiga aw innaka la anta al halim al aqil al rashid ko ku a kai ne mai ce muna wai kai kana da hakurin azumi kai mai hankali ne kana tunanin lahirarka kai shiryayye ne kuma ɓatacci to bi za'amika ga yadda kake faɗi qal annabi shu'aib ya dai suna bayyana da wayo sai ce ya qaul ya ku mutane da ara ayyukum to wallahi bari in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na zamo akan dalili daga ubangiji na ya bani annabta wa razaqani minhu rizqan hasanan ya bani arziki mai kyau na annabta na aiko ni zuwa gare ku aba ushawwiruhu fil harami min al-waqt wa tawfih kuna ganin zan yadda da aikata haram a rika tauye ma'auni ni ba zan yadda da wannan ba wa ma uridu an ukhalifakum ba na zo muku da addini na bane dan ya rika saba muku ban zo da wannan addini nawa ba dan ya rika saba muku ila ma an haku ma'anuhu ga abin da nake hana ku ba har da kin mu balle in uri ni ba abin da nake so illa islah lakum sai gyara halin ku bil adli da adalci mastata'tu gurgudan iko na zan ta nasiha in ta wa'azi in ta kira ku zuwa ga Allah har a samu ku shirya wa ma tawfiqiya muwafaqa ta bata zamo ba إلا بالله سيء الله أي قدرتي على ذلك إيقونا أكن إن دين تاكو بيزموبا إلا بالله سيء الله كونا سوق شريع سيء الله يا سوق شريع عليه توكلت قال لا نتوكلا وإليه أنيب قال لا نقوم ويا قوم يا قوم تانينا لا يجرمنكم شكاكيا kada ku bari saba bari ya jawo muku wata irin azaba ina ji muku tsoron an la ya jiri mallakun shikakiya shikakiya saba mani la ya jiri mallakun kada ya haifan muku ya jawo muku an yi bakun mithlu ma asaba qawma nuhin aw qawma hudin aw qawma salih irin abin da ya sami mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu ina ji muku tsoron ya same ku ai la yahmilannakum hubbukum li mukhalafati sun saba mani kada ya tilasta muku an yi kafin kuma halak ya zama halaka ta faɗo muku kama wa kafi haula kamar yadda al'ummomin da suka gabace ku suka halaka wa ma qawmu lutin minkum bi ba'i ai mutanen annabi hudu ba nesa suke da kurwa a wajen garuruwansu da gidajensu ba a tabiru ku lura da wanda ya sami mutanen annabi lutu wastaghfiru rabbakum ku nemi gafar ubangijin ku ya ku bayan Allah sun mutubu ilayhi ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi ubangiji na rahimun mai tausayi ne ga bayan shi mu'minai wa tudun mai soyayya gare su Allah sun da alkhairin duniya da lafiya.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم
قالوا mutanen annabi shu'aibu suka ce ya shu'aib ya kai wannan bawan Allah shu'aibu ma nafsahu kafiran min ma taqulu mu in kana magana babu gane a wanda kake faɗi ka rika buɗe baki ka rika daga maga- daga murya kana magana ba mu jin abin da kake faɗi ya kai shu'aibu ma nafsahu kafiran min ma taqulu ba mu fahimtar mafi yawan abin da kake faɗi وإنا مو وإنا مو لنراك فينا ضعيفا هنا غنينك mai rauni a cikinmu dalilan kaskantacce wanda bai iya sawa bai iya hanawa wasu kuru sun sifanta annabi shu'aibu da cewa ba bakin komi yake ba bi annabu ruhum saboda zukatansu la tafqahu shay'an mimma yaqulu ba su gane abin da yake musu nasiha na cewa su ji tsoron Allah su bi Allah. Ya'adar yi mubala cikin bihi saboda ba su kula da annabi, saboda ba su kula da annabi shaibu din nan ba. Wannan wasu la ya attabihu da kuma azizan su ba su ɗauke shi mai girma a wajensu ba. Fa ya attabihu da kalamahu balle su damu da maganar da yake. Suka ce walau na rahmatuka ba dan maganar da walau la rahmuka ba dan jama'ar ka ba walau la rahmuka ba dan jama'ar ka ba la rajamna ka da mun jajjefe ka da zuwa su wa ma anta bi azizin alaina kai ba mai wata daraja bane ba mai girma ne a wajen mu ba abnahu duniya mutanen duniya al'azmatu indahum idan aka ce mutum mai girma ne wajen su bil mali sai an ga ya tara kuɗi yana da gidaje da motoci da dukiya da dabbobi to sai a ce ka ka dai ga mai girma nan wallahi ko yana da sarauta mai girma wa ahlud din amma masu addini mutanen Allah al-murtabaru indahum wanda suke damuwa da shi al-ilmu wal amalu bihi wane ne malami kuma wane ne ka aiki da karatun shi faman kana aliman amilan wanda ya zamo malami mai aiki da ilimin shi fa huwa jamilu inda al-uqala masu hankali sun ga babban mutum wa in kana fakiran ko da bai da ko sisi in dai malami ne mai aiki da ilimi to sun san mai girma ne a wajen Allah wa in kana laysa lahu jahun inda an-nas ko da bai da girma a wajen mutane to su gare su mai girma ne sun san wannan malami ne mai aiki da ilimin shi bi akasi abna'in duniya wannan ya saba ma yan duniya su kan yan duniya kullu man indahu ri'asatun wa jahun wa awwarun ya'tabiru lahu jalilan duk wanda suka ga yana da mulki na sarauta ko mulki na siyasa ko yana da dukiya to shi ake ɗauka yalla bai za a ɗauke shi babban mutum mai girma wa in kana laysa indahu ilmun wala ibada ko da bai da kokarin ibada bai da ilimi sai ka tana ga babban yazo wai lai tushiru hadis da wannan ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ishara inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah ba ruwan shi da kallon surar jikinku wa amwalikum Allah ba ruwan shi da yawan tarin dukiyarku walakin yanzuru ila qulubikum Allah na kallon zukatanku ne وأعمالكم لأيكم أيكم أنهم عمي البصائر أما متانا النبي شعيب سبب ما زمك أن تتسجياني نظروا إلى نبي الله شعيب سيسنا كلهم النبي الله شعيب أنه ضعيف وأن أي رويه حكيم أي بامي درجة ولا كتتشيني ولكن رحصه allazi na inda humul amwal sai dai dangi ne da ke da kuɗi a gari humul a'izza su a manyan gari walau la izzatu rahmihi ba dan girman dangin shi ba laqatalu bil hijara suka ce bakin mi kake ai mu ga dan gidan ka bakin gari ga yaran ana hangen ruwan da a ciki da sai mu sadu a duk mu tace ka قال النبي شعيب يا قوم يا mutane na yanzu za ku kyare ni ne saboda dangina ba dan Allah ba ala hadiya yanzu dangina a'azzu alaikum sun fi girma gare ku min Allah daga girman Allah fa tatrukuna katri hakku kyare ni ku ki kace ni ya ajle mu wai dan ku ba ta ransu wala tahfazuni lillah ba za ku tsare ni dan ina bawon Allah ba واتخذتموه كم ميد الله وراءكم بايوكم زهريا بايا بايوكم أي منقودا كن يد الله بايا بايوكم لا تراجعونه ما هو فلان الله إن ربي الله أبنجدنا محيط من كيما يوالي بما تعملون الأيش اللي كشيء نولا أنت النباوة ليبس إسكني تذاكرين فيجازيكم zai muku sai sakayya wa ya qawm ya ku mutane na tunda kun ce ba ku yin imani da ni magana da nake yi ba ku fahimta abin da nake cewa to ga magana ta karshe i'malu ala makanatikum ku yi aiki yadda kuke din nan ma'ana yadda kuke kafirce nan to ku ta kafirce haka inni amilu ni ma zan yi aiki na bin Allah da bin addini na yadda nake din nan kun kun kafirci ne in yi imani ko a kwana a tashi fa sau fa ta'lamun da sannu za ku gano man ya ci azabun wane ne azaba Allah za ta zo ma yurbuzihi wanda azaba za ta kunyatar da shi wa man huwa kadhib wane ne makaryaci da ni da ku ana am antum ni ke karya ko ku wartajibu ku saurara ku jira ake maka amurku yadda lamarin ƙarshen ku zai kasance inni ma'akum raqib ni mai jiran abin da zai same ku wannan ma ja amruna lokacin da lamarin halakar da mutanen annabi shu'aibu yayi najjayna shu'aiban sai muka tsirar da annabin Allah shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da wayanda suka yi imani da shi bi rahmatin minna saboda rahmanmu as-sayhatu tsawar da jibrilu ya yi wa akadatin ladina zalamu sai ta kama kafurai fasfahu sai suka wayi gari jasmi suna turkushe fi diyarihim a gidajensu baliki na ala rukab suna turkushe akan gwawansu mayyiti na duk sun mutu gaba ɗaya kowa guda jibrilu ya masu gaba ɗaya suka mutu ka allam ya gana fiha kamar ba su taɓa rayuwa a waɗannan gidaje ba kamar ba su taɓa rayuwa a waɗannan garuruwa ba a yi halaku sun mutu sun halaka hatta samu haba a mazuran an sun koma kamar kuran daga an manje da su ba labarin shi ta annan mulan yurni mu fi diyarin kafu kamar ba su taɓa yini da kwana a cikin gidajensu ba ana saurara da kyau kai ko wajen ne madina nisan rahama Allah ya tabbata ga mutanen madina كما بعد الثمود يتألى يليسا تسودا ودرهم الصح حكا يليسا تمتانا مجينا درهم الصح الله يتألى سيدا بالي النبي موسى عليه السلام أنا نمك زوكا شكرا ثم اليوم أولا مك فني يجي الله باب لا نشي تسكر أنت بك الله غافر تامنا الله باب البركة القرآن يوم رمضان الله سيئا من الكسوة لكي أنت وعشيزا الله باب العافية da zaman lafiya da zama lafiya Allah sani mu da imaninmu Allah sani mu da ƙasarmu Allah ya shaidar da jihar damu a gaba Allah ya saukar da alkhairi da albarka mai yawa cikin ta marasa lafiyar mu na gida da nasu shi muna fata Allah ya ba su lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya ƙara muna Allah ya gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da wurin su baki daya fatiha masu lafiya fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والقاتم لما سبق ناصر الحكيم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kai da basira dai ga الحمد لله lafiya da kai da wannan wanda muke samu da ganin girman Allah